إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu aisha a wannan anguwa ta nuho kare domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani insha Allah za mu yi tafsirin kwana goma na wa'annan darare ko na wa'annan kwanakai masu albarka wannan kwanakai da Allah maɗaukakin sarki yake haba-haba da aikin alkhairi a ciki wannan kwanakai wanda malaman hadisi a ƙalƙashin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa babu wani dare ko ko babu wasu dararraki wanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen ubangiji kamar wa'annan dararen guda goma na harkon watan zulhijja wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabban shi suka tambaye shi cewa har yaƙi domin ɗaga hanyar Allah ta ci gaba wanda Allah yake cewa har yaƙi sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa mutumin da ya fita da iyalansa domin yaƙi saboda a ɗaga hanyar Allah kuma shi bai dawo ba dukiyan ba ta dawo ba to wannan mutumin shi kaɗai ne zai fi samun lada ga wanda ya dage a cikin wa'annan kwanakai ya aikata aikin alkhairi al'imamun nawawi a ƙarƙashin wannan hadisin yana cewa malamai koko yana cewa an tabbatar da cewa babu wasu kwanakai guda goma wa'anda suka fi wa'annan kwanakan guda goma a dukkanin kwanakan da allah maɗaukakin sarki ya yi a duniya to a ƙarƙashin wannan muka ga cewa mu yi amfani da wannan dama domin mu karanta wani abu daga cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki muna fatan ya karɓa mana kuma muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da yawan aikata alkhairi a cikin wa'annan kwanakan a yau muna ranar lahadi wanda ya daidai ga talatin ga watan zulqa'ada hijira ta manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga sha bakwai ga watan biyar miladiya isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna cikin suratun nazi'ati wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa a antum ashaddu khalqan amis sama banaha sunan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها Allah yana cewa a antum ashaddu khalqan amis sama Allah ya ce shin yanzu halittarku ita ce tafi tsanani ko ko halittar sama ita ce tafi tsanani banaha wadda ya gina ta rafa'a samkaha fasawaha rafa'a samkaha wadda ya daga rufinta fasawaha sai ya daidaita ta wa aghtasha lailaha kuma ya lullube daranta da duhu wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsin ranarta wal arda ba'da zalika dahaha Allah ce ƙasa kuma bayan wannan ya shimfida ta akhraja minha ma'aha ya fitar da ruwanta daga gare ta wa mar'aha kuma ya fitar da makiyayarta daga gare ta wal jibala arsaha Allah ce duwatsu kuma ya kafe su mata allakum domin jin dadinku wali an'amikum da kuma dabbobinku Allah madaukakin sarki a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta yana mai da martani ga kafirai wa'anda suke inkarin cewa Allah madaukakin sarki ba za ya tashi ranar tashin alkiyama ba Allah ya tabbatar da dalilai masu nuna cewa shi mai iko ne akan ya tashi ranar tashin alkiyama sannan Allah ya ba da labari cewa ya hallaka wa'ansu wa'anda suke ikirarin irin wannan su ne mutanen fir'aun to a nan kuma sai allah maɗaukakin sarki yake ce makafirai masu ƙaryata ranar tashin alkiyama to su duba su gani yanzu halittar su ita ce tafi tsanani ko ko halittar sama ita ce tafi tsanani wadda allah maɗaukakin sarki shine ya gina wannan samai da abin da yake cikinta na tauraro da abin da yake cikinta na kyale-kyale da abin da yake cikinta na wata da abin da yake cikinta na rana Allah ce kuma bai ma tsaya a haka ba ya daga rufin sama ya daga gimshikinta fasawaha kuma ya daidaita ta Allah yana cewa kuma bayan haka ya sanya dare idan lokaci ya yi zaka ga cewa dukkanin duniya ta ɗauki baki dukkanin duniya dare ya lullube ta kuma haka idan hantsi ya fito Allah ya ce kuma wannan ma aikin shi ne ya fitar da hasken hantsi Allah ya ce sannan kuma ya zo ya shinhuda ƙasa ya fitar mana da ruwa daga cikin wannan ƙasan wanda muke amfani da su haka kuma Allah ya fitar mana da makiyaya wadda dabbobinmu za su rayu su sha ruwa su ci ciyawa Allah ya ce kuma ya kafe duwatsu saboda mi saboda kada ƙasa ta zanƙi tangal-tangal da mutane Allah ce ya yi haka ne dukkanin wannan saboda jin daɗin mutum da jin daɗin dabbobi to wannan hujjoji ne Allah maɗaukakin sarki yake ƙara kafawa ga waɗanda suke yin inkarin cewa Allah maɗaukakin sarki ba za ya tashi ranar tashin alkiyama ba Allah ya ce a antum ashaddu halkan shin yanzu ku ne kuka fi tsananin halitta ku ita ce tafi wahala ko ko halitta ku ita ce tafi tsanani amis sama ko ko halittar sama ita ce tafi tsanani a tunanin dan adam to nan idan muka tuna a baya a cikin ayoyin da muka karanta Allah madaukakin sarki ya ba mu labari suna cewa tilka idan karratun khasira suna cewa idan da ya tabbata Allah madaukakin sarki za ya tashi mutane a inna lamarduduna fil hafira suna cewa yanzu za a maido mu akan rayuwar mu ta farko bayan mun mutu to shi ne allah maɗaukakin sarki yake maida musu martani yana cewa to ku yanzu da kuke inkarin wannan shin halittar ku ita ce ta fi ma allah tsauri ko ku halittar sama ita ce ta fi yin tsauri ko shakka babu allah maɗaukakin sarki halittar da yi ma sama ta fi halittar ɗan adam wahala kana ga yanzu yadda ilimi ya yawaita turawa su shiga wata turawa su shiga cikin ruwa amma babu baturan da ya taɓa ce maka gashi ya gano wani wuri inda sama take da gimshiki koko ya gano wani wuri inda sama ta fara tsuha ko ya gano wani wuri inda sama ta fara kwarewa ko wani abin da ya kama da haka cin da allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan rufin da yake samanmu babu abin da yake ƙarawa sai kyau a wani sa'in kai kan kanka idan ka ɗaga kanka ka kalli sama za ka ga cewa tana da kyau sosai ga yanayi tana caccanzawa gwalgwadon yanayi wani sa'in ta yi ja wani sa'in ta yi baki gwalgwadon yadda dai yanayi ya zo Allah maɗaukakin sarki yana tambaya su da hankalinsu sai su auna su gani yanzu a tada su bayan sun mutu shine yafi wahala ko ko halittar sama da Allah maɗaukakin sarki yafi yayi shine tafi wahala a cikin suratu yasin Allah maɗaukakin sarki yana cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim Allah yana cewa shin yanzu wanda ya halicci sammai da kasai wannan mai iko ne akan ya ƙara halittar wasu irinsu Allah ce bala wa huwa al-khallaqul alim Allah ce tabbas Allah kuma shine mai halitta koko shine mai yawan halitta al-alim wanda ya kasance masani ne Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce to shi al'amarinsa idan ya ga dama za ya ce masa kun fayakun ne don haka idan Allah ya ga damar ta da mutane bayan sun mutu sai ya ce kun fayakun kamar yadda Allah madaukakin sarki yana yin halitta da dama wanda kun fayakun kawai yake cewa Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam ta hanyar kun fayakun Allah ya halitta annabi Isa ba tare da uba ba ta hanyar kun fayakun to haka al'amarin Allah yake idan Allah ya ga damar yi ma arziki sai Allah ya ce kun fatakun kawai ana nan sai a ga daga kaya awo kaya arziki idan Allah ya ga dama kuma ya amshe arzikin shi sai a ga dare guda ka dawo kamar da baka da komai to haka Allah madaukakin sarki yake idan an shima ana neman yaro babu an yi arme in Allah ya ga dama sai ya ce kun fayakun to ba wai ta da mutane ba bayan sun mutu duk abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama kawai yana ce masa ya zama ne sai wannan abun ya kasance a cikin suratul safat Allah madaukakin sarki yana cewa fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazi Allah ce ka tambaye su shin su shune suka fi tsauri a wajen halitta ko ko dai abubuwan da muka halitta na sauran halittu da sama da ƙasa da abubuwan da muka halitta Allah ce inna khalaqnahum Allah ce su bu sani bane mun halicce su ne min tinin daga wani daga wani laka lazibin wanda yake mai rauni ne sosai wanda yake mai laushi ne sosai to haka Allah madaukakin sarki ya halicci mutane kuma Allah yana mai da martani akan cewa shi mai iko ne akan ya tana ya tada mutane bayan sun mutu a cikin suratul ghafir Allah ya tabbatar da irin wannan magana Allah yana cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ce halittar sammai da ƙasai ta fi girma a kan halittar mutane Allah ce walakin na akfaran nasi la ya'lamu amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ne Allah maɗaukakin sarki da yake cewa da halkus samawati wal ardi akbaru min halkin nasi kada ka dibi ayan tana magana ne akan sama da ƙasa kaɗai a duk abin da ake nema a rayuwa to Allah maɗaukakin sarki abu ne mai sauƙi ya samar da wannan abun cinda da ya samu sama ya samu ƙasa to abu ne mai sauƙi da abin da kake ganin ba za ka iya samu a rayuwa ba da abin da kake ganin ya cira to abu ne mai sauƙi allah maɗaukakin sarki ya samar da shi kuma abin da za ka lura da shi a cikin halittar sama ba wai ita karan kanta sama ba ƙyalƙyalin da allah maɗaukakin sarki ya sa a kanta allah ya sanya ƙasa ya sanya tauraru a ciki ya sanya wata ya sanya rana a ciki kuma haka za ka ga sama lokaci zuwa lokaci tana canzawa to ka tambayi injiniyoyi ko ka tambayi masu gini wani sa'in kyalkyalin da za a sawa a cikin gida ya fi wahala akan ginin da za ka yi sai ka kare gini kana tunanin ka'ida sai a ce ma ai akwai fulafon fulafon kin ma a ce ma ai kala kaza ne akwai dan dubai akwai dan najeriya akwai kaza sai ka ga a gwada ma wata hutula a nuna ma wannan hutula a ce ma ta kai kaza hutilar da dagini za a za a yin daki da kudinta amma Allah madaukakin sarki haka ya kawata sama da wa'annan kwallace-kwallacen to ba halittar saman ce ta fi tsanani ba kwalliyar da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sama sai Allah yake cewa banaha wadda shine ya gina ta Allah yana cewa waje annas samaa saqfan mahfuza Allah ce muka sanya sama ta kasance rifi ne koko ta kasance kifi ne wanda yake tsararre to anan ibnu uthaymin yana cewa idan ka zo karanta wannan aya zaka ce a antum ashaddu khalqan am sama sai kai waqafi anan sai ka ce banaha banaha shi zaka karanta shi daban ne saboda jumlar banaha tana zuwa ne domin ta nuna girman sama yana cewa banaha la ta ta'allaqu billati qabla yana cewa kalman banaha ba ta da alaka da abin da ya wuce walihada yan bagi lilƙari yake cewa saboda haka mai karatu idan ya zo karanta wannan surai idza qara an yaqifa ala qawlihi amis sama idan ya karanta sai ya tsaya daidai farar Allah madaukakin sarki amis sama sai ya ce banaha yace fal jumlatu isti'nafiyatun li bayani azamati sama yake cewa jumlar banaha Allah madaukakin sarki ya zo da ita ne domin ya tabbatar mana da girman sama wannan shine abinda Abu Bakr al-Ambari ya kawo a cikin littafin shi al-Waqf a Idahul Waqf wal Ibtida shi ma ya tabbatar da wannan magana ta Usaimin idan mai karatu ta Ibn Uthaymin idan mai karatu ya zo karantawa zai karanta a antum ashaddu khalqan amis sama sai ya yi waƙafi sai ya ce banaha Allah ya ce rafa'a samkaha fasawwaha Allah ya ce shine wanda ya daga rihin wannan sama fasawwaha sai ya daidaita ta ta hanyar da zaka kalli sama ba ka ganta da kware ba ta hanyar da zaka kalli sama ba ka ganta da rauni ba ta hanyar da zaka kalli sama ba ka ganta da wani abu ba wanda zai nuna ma rauni duk yadda aka yi gini duk yadda aka kawata gini idan injiniya ya zo sai ya ce wannan katangar ba ta yi ba ya kamata a roshe ta ko kuwa ce wannan katangar nan da 'yan kwanakai za ta fara hidda tsaga don haka ya kamata a sake sabon fondasiyon amma Allah maɗaukakin sarki da ya halicci sama sai ya halicce ta ba tare da wasu gurabu ba ya halicce ta ba tare da wata tangarɗa ba Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun ra'ad Allah yana cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah madaukakin sarki shine wanda ya daga sama bi ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ba ta rauna hawar da kuna kallanta yanzu kana ga wannan masallacin da muke ciki gimshiki nawa gare shi gimshikan sun hi ginin yawa to dukka ana neman kariya ne kada ya fado amma Allah madaukakin sarki da ya tashi halitta sama sai ya halicce ta ba tare da wa'annan abubuwan ba kuma duk yadda aka yi gini duk yadda aka ɗauko injiniya ya zo daga wata duniya aka yi gini za ya ba da delay na wannan ginin ya ce wannan ginin nan da shekara kaza ko wannan benin nan da shekara kaza kan wanda ya shige shi ya kamata a mai kurwa saboda ya lalace amma Allah madaukakin sarki ba a taba yin wani lokaci ba da za ka ji an ce ga wani reshe na sama ya fado ko za ka ji an ce ga wani wuri inda sama ta yi kwari ko za ka ji an ce ga wani wuri inda sama ta samu cangarda wannan yana nuna cewa Allah mai iko ne a bisa dukkanin komai kuma yana nuna cewa Allah mai iko ne akan ya tada mutane bayan sun mutu Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk Allah yana cewa allazi khalaqa sab'a samawacin tibaqa Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tibaqan wa'anda masu matattakala ne sune guda bakwai ma tara fi khalqar rahmani min tafawut Allah ya ce ba za ka ganin wata tangarda ba ko wata zarcewa a cikin halittar Ubangiji ba Allah ya ce farji ilbasara hal tara min futur Allah ya ce idan kana mamaki ka ƙara mai da kallon ka sama ka kalli sama da kyau hal tara min futur shin za ka ga wani rauni a gare ta ko za ka ga wasu ramu ko za ka ga wasu gurabu daga gare ta Allah madaukakin sarki yake cewa sun marji ilbasara karratai Allah ce ka ƙara mai da ganinka zuwa ga sama su bi ka ga cewa wannan sama tana da tangarda ko ku ba ta da tangarda to rishin tangarda sama yana nuna cewa lalle wanda ya halitta sama ubangiji ne wanda ba ubangiji na wasa ba kuma ubangiji ne wanda yana da iko akan komai ubangiji ne kuma wanda yana da iko ya tada mutane bayan sun mutu Allah yana cewa wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya duhun dare ya lullube dare a lokacin da dare ya yi haka kuma a lokacin da hantsi ya yi Allah maɗaukakin sarki shi ne yake kullu da wannan hantsin da Allah ya ga dama sai ya sanya dukkanin rayuwarmu ta kasance dare ne kuma babu wanda isa ya kawo mana haske kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya sanya rayuwarmu dukkaninta ta kasance duhu ne kuma ba haske ne kuma babu wanda isa ya kawo mana duhu Allah yana cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya Allah ce shin yanzu idan Allah madaukakin sarki ya sanya mana sama ta kasance dukkanin ta duhu ne Allah ce to wani Allah ne banda shi wanda ya isa ya zo mana bidiya'in ya zo mana da haske wannan yana nuna cewa ni'ima ce wadda kowa yana cin gajiyarta da dabbobi da kafiri da wanda bai yi imani ba da mai imani kowa yana cin albarkacin mulki na Allah wannan shine isassan mulki za ka ga mulki yadda ya mulki a gidan duniya za ka ga wasu suna tsuwa wata suna kuwa saboda su ba a 'yan musu ba saboda su ba a basu suka lasa ba koko saboda mai gidansu ba a bashi wani matsayi ba koko za ka ga cewa da suna fantamawa amma yanzu mulkin ta juya ba hannunsu yake ba yanzu ba su gane komai to mulkin allah kowa yana gane wani abu a ciki da halittar da ke cikin ruwa da halittar da ke cikin sama da halittar da ke cikin ƙasa da wanda ya amsa imani da wanda bai amsa imani ba kowa yana cin gajiyar mulki na allah ko ka yi imani ko baka yi imani ba idan sahiya ta yi kana bukatar hantsi kuma za ka yi amfani da shi ka yi imani ko ba ka yi imani ba idan dare ya yi kana bukatar dare domin ka samu ka huta ka yi imani ko ba ka yi imani ba an baka lahiya ka yi imani ko ba ka yi imani ba akwai iska wanda kake shaƙa wanda ba ko dala kake biya akan wannan iskan ba mutum ya amsa kira ko bai amsa kira ba a kullum yana taka ƙasa wadda wannan ƙasai idan Allah madaukakin sarki ya ga dama za ta yi umar zai mata umarni ta tsage mutum ya fada domin ya hallaka amma Allah madaukakin sarki bai yi wannan ba saboda shine al-maliku al-qahhar saboda Allah shine mai iko kuma shine mai karfi kuma shine mai iya dirmiyar da duk wani abu da ka sani kamar yadda muka sha faɗa a baya mutum ya zanki kallo a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi ka kalli sama ka ji a ranka cewa lalle wanda ya wannan ya kware ka kalli ƙasa ka ji cewa lalle wanda ya wannan ya kware ka kalli halittar ɗan adam ka ga cewa lalle wanda ya wannan ya kware to wannan yana daga cikin ibada wadda bawa zai samu lada a ƙarƙashinta Allah yana cewa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar masu imani suna zamnawa su yi tafakkuri su zanki tunani a cikin halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi sai su ce ya Allah baka halicci wannan ba domin a zo a yi wasa faƙina azaban nan don haka ka kare mu daga azabar wuta haka kai ma in kana da wata buƙata wadda kake so ka kalli sama ka ce ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba ya Allah wannan ginin da kai yana nuna cewa kai mai iko ne akan ka biya mini buƙata ta ya Allah ka muni kaza to haka wannan yana daga cikin bauta da bawa za ya zanki tunanin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta sai ya yi tawassuli da wa'annan abubuwan ya roƙi wani abu da yake so ka kalli kanka a madubi ka ce ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba ya Allah wannan hancin da ka aza a nan in ba kai ba babu wanda isa ya aza shi a nan don haka ya Allah da girman mulkinka da iya halittarka Allah ina roƙonka ka yi mini kaza ka mini kaza ka mini kaza kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa Allah yana cewa wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha Ibn Abbas yake cewa aqtasha laylaha abinda aqtasha take nufi shine ai azlamu Allah madaukakin sarki ya sa daren ya kasance ya kasance duhu ne kuma duhun zai mamaye ko ina ne dan haka duk yadda aka kawata waje da fitila zaka gane cewa eh nan da daddare ne amma dai an sa fitila to wannan izza ta mulki na Allah kadai ya kai haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wal arda ba'da zalika dahaha Allah ce ƙasa kuma bayan ya gama halitta sama da haha sai ya zo ya shimfiɗa mana wannan to anan malamai suna cewa tsakanin halittar sama da halittar ƙasa wane ne ya rige wani shin sama Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta ko ko ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta dukkanin jumhur na malamai sun tafi akan cewa Allah ya fara halittar ƙasa ne da Allah ya gama halittar ƙasa sai ya koma sama ya halicci sama ya daidaita akan al'arshin shi sandan yassa aka shinhuda ƙasa duk wani abu da ke akwai a ƙasan ƙasa ruwa ne tsirrai ne menene dukkanin shi ƙarhe ne zinari ce ma'adin ne abubuwan arziki ne na ƙasa dukkaninsu sai da Allah ya halicce su tare da ƙasai amma sai Allah ya aje su a waje guda ba a shinhuda ba bayan Allah ya daidaita akan al'arshin shi sai Allah madaukakin sarki yayi umarni akan cewa a shinhuda wannan kasai to wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi akan shi kuma dole mutumin da ya imani ya yarda da wannan a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yayi mana irin wannan bayani a aya ta 30 Allah yana cewa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli shay'in alim Allah yana cewa shine wanda ya halitta muku shi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dukkanin abun da yake cikin ƙasa sai da Allah ya gama halitta shi fasawa sun mastawa ila sama sannan ya daidaita akan al'arshin shi akan sama fasawa hunna saba a samawa sannan ya daidaita su suka kasance sammai ne guda bakwai wanda suna a jere da junansu haka a cikin suratul safat tun daga aya ta tara har zuwa aya ta sha biyu wannan ayoyin suna tabbatar mana da cewa allah maɗaukakin sarki ya fara halittar ƙasa kamun ya halitti sama Allah yana cewa kula innakum latakfuruna billadhi khalaqas samawati wal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin har zuwa ƙarshe wa'annan ayoyin ma suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya fara halitta ƙasa ne kamun ya halicci sama Allah madaukakin sarki yake cewa akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai Allah madaukakin sarki ya fitar da ruwan ita wannan kasar daga cikinta wa mar'aha kuma Allah ya fitar da makiyaya daga cikin wannan kasa shi yasa zaka ga cewa Allah ya hore kungurmin daji da makiyaya za su je su yi kiwo kuma Allah madaukakin sarki ya hore daji kuma wanda ciyawu za su fito domin wa'annan dabbobin su yi amfani da shi to haka Allah madaukakin sarki yake sai Allah ce wal jibala arsaha Allah ce duwatsu kuma ya jefa su a cikin ƙasa sai ya kafe su a ƙarƙashin wannan ibn kathir ya hakaito mana wani hadisi wanda al-imamu ahmad ya rawaito sa daga anas bin malikin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma khalaqa Allahu al-arda ja'alat tamid ibnu kathir a kalkashin wannan hadisin yana cewa lamma khalaqa Allahu al-arda ja'alat tamid lokacin da Allah ya halicci ƙasa sai ga ƙasa tana tangal tangal fa khalaqa al-jibala fa alqaha alaiha fastaqarrat sai Allah ya halicci duwatsu sai ya jefa su a ƙasan ƙasa sai suka kasance kamar wata kariya ce wadda za ta hana ƙasa ta yi tangal tangal sai mala'iku fata'ajjabacin mala'ikatu min halkar jibal sai mala'iku suka yi mamaki ta yaya Allah maɗaukakin sarki ya halicci duwatsu faƙalat sai mala'iku suka ce ya rabbi fahal min halkika shai'un a shaddu min aljibal sai mala'iku suka tambayi Allah suka ce Allah shi yanzu a cikin halittunka akwai abun da ya fi tsanani daga halittar duwatsu fahallaka fahal min halkika shai'un a shaddu min alhadidi sai Allah ya ƙara halittar du'a ya ƙara halittar ƙarfe sai mala'iku suka tambayi Allah shin yanzu a cikin halittunka akwai abin da ya fi halittar ƙarfe tsanani sannan Allah maɗaukakin sarki ƙala na'am Allah ce e annaru Allah ce ai wuta ita tafi tsanani akan halittar duwatsu akan halittar kuma abin da yake ƙarfe ne sai suka ƙara tambaya Allah fa hal min khalqika shay'un ashaddu minan nari shin yanzu a cikin halittunka ya Allah akwai abin da ya fi tsanani akan halittar wuta ƙala na'am alma Allah maɗaukakin sarki ya ce e akwai ruwa ruwa halittar su ta fi halitta abubuwan da aka ambata a baya har zuwa ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya halicci abin da yake iska ne sai mala'iku suka ce mishi fahal min halkika shay'un ashaddu min rihi shi yanzu a cikin halittunka akwai abin da ya fi tsananin halitta na iska sai Allah yake cewa qala na'am ibnu adam sai Allah yake cewa eh lalle halittar dan adam ta fa halittar dukkanin wa'annan abubuwan da aka zana yatasaddaqu bi yaminihi wa yukhfiha min shimalihi saboda shi dan adam yana yin sadaka da hannun shi na dama wa yakhfiha min shimalihi amma sai ya boye saboda hagum din shi ma bata san abin da ya bada ba to wannan kissa ce koko hadisi ne wanda ibnu kasir ya hakaito sa a cikin littafinsa amma dukkanin malaman hadisi sun tafi akan cewa wannan hadisi ne mai rauni wanda bai inganta ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamul albani a cikin littafin shi at-targhib wa tarhim yana cewa wannan hadisi ne wanda yake hadisi ne mai rauni a ƙarƙashin hadisi na 880 haka shu'aibul arnaud yake cewa a cikin littafin sai da yi na tahqiqi akan musnad na al-imamu ahmad yana cewa isnaduhu da'ifun yana cewa silsila wadda aka samu wannan hadisin da muka ambata hadisi ne mai rauni li shahadati sulaiman bin abi sulaiman saboda a cikin silsila akwai wani rawi wanda ake ce mashi Sulaiman bin Abi Sulaiman wanda ba a san sa ba haka al-Imam zahabi da Ibn Hajar suka ce akan Sulaiman bin Sulaiman majhulul hal wannan ba a san wane ne shi ba to Ibn Kathir yana hakaito wannan kisai kamar yadda malaman zuhudu su ma suna hakaito wannan hadisin amma suna kawo shi ne min babit targhibi wat tarhib suna kawo shi ne saboda a kwadaitar da mutane akan su zanki yawanta alkhairi saboda ƙarshen hadisin mai Allah madaukakin sarki koko hadisin yana cewa ya tasaddaqu bi yaminihi wa yukhfiha an shimalihi saboda a kwadaitar da mutane su kasance suna yawaita yin sadaka sai Allah madaukakin sarki yace mata allakum wa li an'amikum Allah ce dukkanin wannan mun yi shi ne mun halicci sama mun shimfiɗa muku ƙasa haka muka kawo duwatsu muka kafe su a cikin ƙasa saboda kada ƙasa ta zanƙe yin tangal-tangal da mutane Allah ce dukkanin shi wannan mun yi haka ne mata'allakum wa li'an'amikum Allah ce mun yi haka ne saboda jin daɗinku wa li'an'amikum kuma mun yi haka ne saboda jin daɗinku da jin daɗin dabbobinku to Allah maɗaukakin sarki kenan wannan ayar tana koya mana cewa duk mutane wanda Allah madaukakin sarki yassa kula wasu a ka to kamar yadda Allah yake yi ma wasu abubuwa saboda ka more ma rayuwa to kai ma wa'annan mutanen ka tabbatar da kana musu wani abu wanda suna morewa ta ka akan wannan ni'imar da kake musu idan iyali ne ya kasance a ƙarƙashin ni'imar da Allah madaukakin sarki maka kana faɗaɗa musu haka idan yara ne a shago ya kasance a cikin nemar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka su ma suna latsawa haka idan dangi ne ya kasance a cikin nemar da ubangiji ya masu ma suna ɗan taɓawa saboda mi Allah yana yin ni'imomi da dama ba don komai ba saboda mu yi koyi da shi mu yi koyi a wajen tausa sama wa'anda suke a ƙarƙashinmu sai Allah ce mata allakum wa li'an'amikum Allah ce dukkanin wa'annan ni'imomin da muka yi su mun yi su ne saboda jin dadinku abubuwa ne wanda ba roƙon Allah muka yi ba abubuwa ne kuma wanda Allah baya buƙatan wani abu daga gare mu na na na kyautatawa Allah na cewa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ba nusan wani arziki daga gare ku ku bayuna wa ma uridu an yut'imun kuma Allah ce ba nayi haka bane ba saboda wai ku ciyar da ni lokacin da ƙarshi na ya kare ko wani abun da ya kama da haka haka Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah ya ce mu ba za mu tambaye ka arziki ba Allah yana cewa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah ya ce ka umarci iyalan gidanka da sallah wasbir alaiha kuma kai ma ka dage akan yin sallai Allah ya ce la nas'aluka rizqan mu ba mu tambaye ka arziki nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ce mu mu ne za mu arzitar da kai wal aqibatu littaqwa kuma makoma ta ƙarshe tana tattare ga wa'anda suka kiyaye dokokin Allah ga wa'anda suka ji tsoron Allah madaukakin sarki ko dukkanin abubuwan da Allah ya fitar da su na ciyawa da abubuwan da muke shibkawa suna fitowa to dukkanin su wannan Allah ya yi mana ni'ima ne ba dan komai ba saboda mu dage mu bauta masa ba don komai ba saboda idan ya ce mu yi mu yi idan ya ce mu bari mu bari to a ƙarƙashin wa'annan ayoyi da muka karanta za mu fahimci wasu abubuwa kamar guda biyar abu na farko da lokacin da Allah yake cewa antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha to wannan yana nuna mana cewa halittar sama da ƙasai halitta ce mai nuna cewa ala qudratillahi ta'ala wannan yana tabbatar ma bawa da tauhidin rububiyya dole sai bawa ya yarda da cewa dukkan wa'annan wa'annan abubuwan da muke gani yana daga cikin cika na mulki na Allah madaukakin sarki wanda duk mulkin da zaka kalla a duniya a yanzu za ka ga cewa kasashen mulki ne mulki ne wanda a ƙwariyar gidansu ma akwai wanda bai wadatu ba idan allah maɗaukakin sarki ya baka sarauta za ka ga a ƙwariyar gidan kuma akwai wanda yana wahala idan allah maɗaukakin sarki ya sa kai ne shugaban ƙasa za ka ga cewa a ƙwariyar gidan kuma akwai wanda yana wahala to duk wanda za ka kalli mulkinsa za ka ga cewa takaitaccen mulki ne ko ko mulki ne wanda yake bai cika ba amma idan kana kallon halittun da allah maɗaukakin sarki ya yi to za ka ƙara sakankancewa da ubangijinka za ka ƙara lamuncewa cewa allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan ya hidda bayu daga dukkanin matsalolin da suke ciki tun matsalar ka ba ta kai girman matsalar ka ba ta kai girman halittar sama ba haka duk matsalar ka bata kai girman halittar ƙasa ba haka duk matsalar ka bata kai girman halittar dabbobi da Allah madaukakin sarki ya a doron ƙasa ba abu na biyu da da zamu fahimta a cikin wa'annan ayoyin lokacin da Allah ya yi ni'ima sai Allah ce mata allakum wa li an'amikum Allah ce mun yi muku ni'ima dan ku dan more da ku da dabbobinku sai aka ambaci dabbobi kuma aka ambaci mutane to anan ana so a nuna ma cewa da dabba da mutum dukkaninsu halittun Allah maɗaukakin sarki ne kuma bambancin dabba da mutum shine imani Allah yana cewa ula'ika kal an'ami balhum adal wa ula'ika humul ghafilu to dan adam abinda ake so da shi ya bambanta kanshi da dabba Allah ya halicci dabba a gidan duniya sai Allah ya sanya mata ƙasa ta taka Allah ya hiddo mata ciyawa ta ci Allah ya bullo daga ruwa daga ƙasa ta sha idan lokacin mutuwar ta yayi koko lokacin yanke ta yayi a yanke ta shikenan ta koma ga ubangijinta to ba a so dan adam ya kasance kamar dabba iya kashi ya ci ya sha ya yi kashi ya kwanta to ba san dan adam ya kasance wannan ana so da shi ya kasance yana hidda wasu lokuta daga cikin lokutansa yana bauta ma ubangijinsa ana so a same shi duk inda Allah ya ce wannan abun a yi a samu ɗan adam ya aikata gwalgwadon iko inda Allah ya ce a bari a samu ka gwalgwadon iko kana kana bari wannan shine zai sa ka bambanta tsakaninka da dabba lokacin da Allah madaukakin sarki za ya tara mutane a gobe ranar tashin alkiyama sai Allah ya kawo dabbobi a yi musu hukunci a tsakaninsu dabba wadda take da ƙaho Allah madaukakin sarki wadda ba ta da ƙaho sai a mata ƙaho domin tara mutum da wannan ya mata sai dukkaninsu Allah ya sanya su su kasance ƙasa ne to kafiri wanda bai yi imani ba sai ya ce shi ma ina mata a kasance ya kasance kamar dabba ya zo a nan a maida shi ƙasa shi kenan ta wuce Allah yana cewa a wannan abu ne wanda ba zai yi ba amma khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma la'ibin Allah na cewa ba mu halicci sama da ƙasa ba saboda a zo a yi wasa a koma Allah ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah ce ba mu halicci sama da ƙasa ba sai dan gaskiya wannan gaskiya ita ce ranar tashin alkiyama lokacin da Allah za ya hukunci ɗan aljanna su tafi aljanna ɗan wuta kuma su tafi zuwa ga makomarsu to wannan abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci mutum kuma ya ambaci dabba saboda a nuna ma ɗan adam ya kamata ya bambanta da shi da dabba dabba idan aka mata hannunta mai sanda za ka ga ta bar wannan abu yanzu da a ce kana da jaki idan ka koya mushi zuwa wuri za ka ga cewa ya bar wannan abu haka yanzu da dabba za ta zo ƙetare hanya sai ta ji wani ƙara wanda bata saba jin shi ba za ka ga cewa ta ci birki ta ja baya ta koma saboda wata na'ura da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin kanta a duk lokacin da ta ji wani abun da bata saba shi ba to za ta firgita ta nemi mafaka to irin wannan na'urar ita ce Allah madaukakin sarki ya sanya ta a cikin hankalin dan adam shine idan aka karanta ma hadisi ko aka karanta maka aya sai ka lura cewa wai shin wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar in yi aiki da hankali na domin in yi biyayya gare ta amma a duk lokacin da za a karanta ma mutum aya ya kau da kansa wannan mutumin baya da bambanci da shi da dabba balma dabba ta fi shi ɗauka hannu saboda ita idan ta ga abin da zai cutar da ita tana ƙoƙarin ta kiyaye to yana daga cikin da za mu fahimta a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta shine caccanzawa a wajen tarbiyya a farko kaga ayoyin da muka karanta sai Allah ya kawo dalilai cewa lalle shi mai iko ne akan ya tashi ranar tashin alkiyama sai kuma Allah ya gaya mana cewa ya hallaka fir'aun da shi da mutanensa saboda ba su yi imani ba to anan kuma sai Allah yake kawo dalili na hankali shin yanzu mutum ya duba ya ga shi a karan kanshi halittar shi ita tafi wahala ko halittar sama to wannan yana koya mana cewa tarbiyya da Allah maɗaukakin sarki ya bamu a hannunmu ba wai za mu tafi da ita bane akan kahi guda din da kake ganin Allah yana magana akan dalilai zaka ga Allah wataran idan ya kawo azaba wataran kuma ya kawo abin da za a sha hankalin mutane saboda su yi imani yanzu kaga an kawo dalili na ƙarfi mai nuna cewa an hallaka fir'aun to yanzu sai aka kawo al'adillal aqliya dalili na hankali wanda duk mutumin da yake da hankali da in ya tsaya ya lura zai gane cewa eh tabbasa lalle abun nan da ake gai abu ne wanda yana iya yiwa yanzu ba a tada mutane ba bayan sun mutu hatta wannan salulolin namu suna tabbatar mana da cewa abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya tada da mutane yanzu da kana da wannan salular taka ka kunna mata gmail ɗinka ka haɗa shi da da abubuwanka ka haɗa shi da galerinka to abun da kai nan da shekara biyar in lokaci zuwa lokaci za ka ga ana haɗa ma bidiyo ana maka tallashi wani hoton da ka ɗauka ka mance amma za ka ga ana hada ma bidiyon shi ana mai doma domin ka gani ga abin da ka samu ka aikata yanzu wannan sallolin da za a ga dama wayar da kai tun lokacin da ka sai layi har zuwa yanzu idan aka ga dama da message kin da kai da audio da kai duka za a tattaro shi to wannan kaga yana daga cikin abubuwa masu nuna cewa abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya tana da mutane amma abin da zamu koya a cikin wa'annan ayoyin shine kullun mu zanki tausasawa a wajen tarbiyya kaga Allah madaukakin sarki idan ya ga dama sai ya ce ya ayyuhan nas sai ya ce ya ku mutane ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum sai ya ce ya Allah ku bauta ma ya ku mutane ku bauta ma Allah ku wanda ya halice ku sai ya shiru kuma dole ka bi amma kana ga sai a baka kissan Musa a baka kissan Fir'aun a baka kissan Wani a baka kissan mutanen Shu'aib a baka kissan mutanen Lut ba dan komi ba Allah yana cewa ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa'annan ayoyin duka da Allah yake mana ba wai saboda ana nuna mu cewa azaban mu tana kusa za a hallaka mu ba so ne ake yi a nuna mana ga hanya ta gaskiya domin mu samu mu bi ta mu tsira to haka mu ma duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya sanya tarbiyyar shi a kalkashin mu to dole sai ka dan ki idan ka ciza kana busawa idan kai wannan gobe ka yi wannan jibi ka yi wannan gata ka yi wannan saboda kada ka yi da za a yi sanadiyya a rasa wannan mutumin kuma da kake faman ya zamanto mutum da allah maɗaukakin sarki inda ya ga dama sai ya tai da mu a kaifi guda amma haka allah maɗaukakin sarki idan ya kawo dalili na sama da ƙasa sai a kawo dalilin amma wasu azaba sai a kawo dalili na hankali saboda gurin da awai a samu kowa ya zo ya bi tafarki wanda za ya sa ya tsira to haka ya kamata mu yi koyi da wa'annan ayoyi kuma ina ga anan ya kamata mu kwana abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh